من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan zulqa'ada ko hijiran ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya dace da 16 ga watan bakwai shekara 2020 lissahin haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam muna cikin wato suratul namli mun kwana akan aya ta 66 yau za mu tashi aya ta 67 wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa aba'una inna lamukhrajun na'am لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Allah subhanahu wa ta'ala yana mana magana dangane da kafirai nau'i daga cikin kafirai wanda cikin kafircinsu akwai rishin yarda da kiyama wa ƙalar ladina kafaru sai waɗanda na kafirta suka ce a iza kunna turaban yanzu idan muka mutu aka binne mu ƙasa ta cinye namanmu muka game da ƙasa ma mu kanmu mun zama ƙasa wa aba'una da iyayenmu a inna da muku da jun wai yanzu mu ɗinnan za a sake taso da mu haka kuma malam ya ce ya ƙulu ta'ala mukhbiran an munkaril ba'asi Allah yana magana ne don ya sanar da mu ya ba mu labarin mai gardama ko mai jayayya da tashin kiyama minal mushiriki na cikin mushirikai annahum su waɗannan ɓangare na mushirikai wannan ta'abadu wannan ta'abadu suna nisan ta i'adatul ajsad dawo da jikin ɗan adam bayan ya mutu ya riɓe ya zama ƙasa suka ce wannan abu ne mawahalci ya yi nisanta abu alama ce ta musun shi sai ka ce wannan abin in ka ga yayi sai kaza ta yi haƙuri kuma an san kaza ba ta haƙuri kaga ka sanya sharaɗin abin da zai yi wa sannan ya yi kuma abinda ka faɗa ɗin ba zai yi ba kamar yadda Allah ya magana ɗan ‘yan wuta ya ce in kaga sun shiga aljanna sai ‘yan raƙumi ya bi ta ƙoha allura inna alladhina kazzabu qinna alladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina la taftahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar kaga Allah ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar in kaga din shiga aljanna sai in raƙumi ya bi ta ƙofa allura kaga ko ba yadda za a yi raƙumi ya matse ya zama siriri har ya kai bai shiga ƙofa allura inda dare ke shiga kaga wani abu ne na ba za a yi ba to su ma da take cewa abin nisan tashin da suke yi ma'ana rashin tabbas ne suna nuna abin ba zai yi ba suka ce laƙadu wannan wa'adina haza tabbas ma zilna na sama'u bi haza na hannu wa aba'una ba yau ba kullum ana ta faɗar wannan abin mumin ji iyayenmu sun ji su ma iyayensu sun ji kowa dai haka ya ji ana faɗi don haka nan wala nara haƙiƙatan wala nara lahu haƙiƙatan har yanzu labarin ba mu ba wanda zai ce maka ya ga tabbas ɗin shi kowa labarin ake ba shi wala wuƙan kuma sannan abin bai abku ba to da kowa ma in yazo za a faɗa haka kowa in yazo za a faɗa haka kowa in yazo za a faɗa haka kaga labari ne ba tabbatacce suka ce dan haka in hadha illa asatirul awwal kawai shi wannan labarin ba wani abu bane ta tsinniyoyi ne na al'umomi na da da aka gada iyaye da kakanni ma hadhal wa'd bi iyadatil ajwana abdan wannan alƙawari da ake mutane na dawo da gangar jikinsu ba wani abu bane illa asatirul awwalina tatsinniya ce ta al'ummar da akhadahu qaumun amman qablahum wasu mutane suka ciro ta suka karbo ta daga mutanen suka gabace su min kutubihim na daga littattafan mutanen da ya talaqahu ba'dhum an ba'din sashi yakan karbowa daga sashi amma walaysa lahu haqiqatun baya da wani tabbas qala ta'ala sai Allah ya ce mujiban lahum yana mai amsa musu tambayar nan da suka yi ko mai musu raddi akan wannan abu da suka yi amma zunnuhu akan abin da suke zato min al-kufri wa adam al-mi'adi na daga kafircin da suke tsammanin haka ne gaskiya da kuma rishin tashin kiyama Allah ya amsa musu heke cewa Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin Qul sai Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad ka faɗa li haula'i ga waɗannan masu musun kiyama ka ce musu siru fil ardi ku yi tahiya mana a cikin duniya tahiya irin ta yawon bude ido da ake kaje wannan wuri kaje wannan wuri wuraren da suka saba da garuruwanku da ƙasarku fanduru ku dubi kaifa kana aqibatul mujrimina kaka ƙarshen masu musu masu gardama masu kangare ma Allah da manzannin shi kaka ƙarshen su yazo almukaththibina bir rusuli almujrimina sune masu ƙaryatawar manzannin Allah su ƙaryata wa bima ja'ahum bihi min amril mi'ad suka ƙaryata annabawa da abin da annaba suka zo da shi na umarni ko na a yarda da tashin kiyama su kalle su ga kaifa hallat bihim nikimatullah yaya aka yi musiba daga Allah ta zo ta abka musu wa azabahu da azabar Allah da kuma kamu na ubangiji na walakanci yadda aka musu wannan fanin jiyallahu min bainihim rusulahu amma sai Allah ya tseratar da manzannin shi a cikin waɗannan mutanen da aka wa azaba sanda ake azabai ga kafiri ga mumini azaba ta zo tardo su a gari guda a wuri guda sai ta dira kan kafirin da bai yarda ba da kiyama kan kafirin da ya karyata annabi kan kafirin da ya karyata manzo sai ta ƙetare muminin da ya gasganta mango ga kabiri jikin shi aka kashe shi aka ɗora mishi musiba sai wannan azaba ta ƙetare muminin ta ta samu wani kafirin da ke gaban shi ko da ke dama shi ko da ke hagun ɗin shi ta gama da na baya ta gama da na gaba ta gama da na dama ta gama da na hagun amma kuma mumini ga shi a tsakiya shi an bar shi ba wani ba a hallaka shi ba wannan yake nuna maka ashe ita azaba kame ne ta zo ga duk wani mai ƙaryata annabi ne ta zo ta kama kuma kaman da ba irin kaman polisai ba in an tahi ba a zuwa a ɗauko ka a maido ka ba a zuwa a nemi inda kake wannan kame ne na dindindin waman ittaba'ahum min almu'minina ba wai manzannin kaɗai azaba ta ƙetare ba har waɗanda suka bi mu'minan wannan manzannin cikin mu'minai su ma azaba ta bar su misali da annabi Musa da Fir'auna a layi guda bisa hanya guda cikin ruwa guda suke lokaci daya ba a lokaci guda musa na cikin ruwan fir'auna cikin ruwan kat haka ne musulmi suna cikin ruwan kafirai da suke goyon bayan gwamnatin fir'auna a ƙaryata annabi musa su ma suna cikin ruwan kat sanda musulmi suke cikin ruwan ruwan yana nan a matsayin shi na dutse ya sandare sanda suka kare huta kuma ruwan sai ya dawo a wannan hanyar da mumine suka tsira kuma sai aka dirmi yadda fir'auna a bisa hanya ashe kaga a tsakankanin su gaba da gaba haka ake yi sai a hallaka wancan a tseratar da wancan to wannan abin idan ka kalli irin abin da ya faru wancan gidan da kaga ba kowa shekara aru aru gidan wani kafiri ne da ya- annabi ya zo ya karyata annabi cikin abin da kuma ya karyata na annabin akwai kiyama kuma sai kai ma kake irin wannan kenan za a wayi gari gidan ka zama ba kowa za a wayi gari a cikin gari a hallaka ka a wayi gari mumine ne suka tsira ga mai tahiya buɗe ido kuma ya lura to zai gano wannan abin aya ce ya ja ma kanshi kunne da kanshi shi yasa aka ce kai ka ce musu yi tahiya man a bayan ƙasa fangiru kaifa kana aqibatul mujrimina su kalli ka ƙarshen kangararru yake sai Allah ke cewa ni ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون sai ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato wannan abin bayan yayi nuni fadalla zalika ala sidqi ma ja'at bihi rusul wannan abin da Allah ya halakar da kafirai ya tseratar da mu'mine a lokaci guda a gari guda azaba bata shahi su ba su da mandanni to yayi nuni akan gaskiyar abin da mandanni suka zo da shi da ingancin shi sannan sai Allah ke cewa wala tahzan alaihim ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai mumini duk inda kake kar da ka samu damuwa game da abin da kafirai suke yi na ƙaryata Allah ko ƙaryata dokokin Allah kada ka damu da almukazzibina bima ji'ita bihi wanda suke ƙaryata abin da ka zo da shi kar ka wannan abin ya sa ma bakin ciki kar ya zaman tona ta dama hankali har zuciyarka ta je tana bugawa da ƙarfi ka samu wani ciwo Allah ya ce ma manzo Allah kai hakuri ni ne cikin kaddarawa ta na karkatar da wannan bayi saboda rashin alherin da ke tare da su karka damu wala taku fi daiqin mimma yamkuru kada ka zamanto kana cikin kunci da damuwa game da makircin da suke yi fi kaidika yadda suke kulla maka makirci kar wani abin ya tada ma hankali suke kulla makirci akan abin da ka zo da shi kar ya tada maka hankali fa inna allaha lalle allah mu'ayyiduka wa nasiruka kwarai shi Allah ne zai karfafe ka kuma shi ne zai taimake ka wa muzahiri dinika kuma shi ne zai bayyana wannan addinin naka ya bashi nasara ala man khalifahu akan duk wanda ya saba ma addinin sai addinin ya ga bayan shi sai ka bar duniya wannan addinin kuma yana da ƙarin mabiya yana ci gaba kai kuma ka yaƙe shi kai ta rigima amma yau an wayi gari kai babu kai addinin kuma ana yi mutum da wani aka yi ta gardama da shi akan a tabbatar da shari'a a tabbatar da sunna ya kiya yau yana ina in mulki ne wani babu mulkin kuma ana sunna in kuɗi ne wani ba ko kobo yau ana sunna wani ma bai duniya ana sunna haka ne da haka nan duk inda wani wanda ya saba maka yake jayayya da kai filin mashar- filin masharik wal magarib sawa'un a yammacin duniya ko a gabashin duniya yake kowace ƙasa ya fito duk ƙarfin tattalin arzikinta duk ƙarfin makamanta duk ƙarfin tsaranta duk abin da abin da ta ƙware da shi wallahi bata isa ba da wannan ƙwarewar tata ta murshe ta murje addini a waye gari babu shi komin ƙarfin ƙasa kowa ce ce di yadda suka haɗa kai su shahe addini a waye gari babu shi ba labarin shi an daina shi babu ƙasar ta isa yi haka da karka damu don kaga suna yi sai Allah ke cewa mi ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين waye kuluna sai kafirai suke cewa to mata hadal wa'adu in kuntum sadiki to mun ji wannan alƙawarin yaushe ne zai abku in dai da gaske kuke ita kiyama sauran shekara nawa sauran kwana nawa ya kamata mu santa a sa mun bude cikakke wanda za mu jira in dai har da gaske kuke an ba ku labarin akwai ta to ai ya kamata kuma a gaya muku ranar da shekarun da litin sai Allah ke cewa قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون wali ka gaya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa musu ya ba su amsa ce ma manzan Allah gaya musu asa an yakuna radifa lakum ba'da alladhi tasta'jiluna ya kusa radifa wa kusantau wato wannan abin saura kadan yana gakidan ai an ya qariba lakum ya zamanto yayi kusa da ku ba'adul ladhi tasta'jiluna sashan abin da kuke gaugawai ya zo muku din na azabai to ya kusa yazo kuma tabbas waɗanda suka yi haka da manzan Allah ba jimawa aka yakin badar aka gama da su an fara ko ba a fara ba dan sadda duk mutun ya mutu to radda ka mutu an fara kiyama ka ta fara tashi kenan domin ka shiga abubuwa na lahira babu sauran yin baya kai duk wani abu na lahira ne kake ciki yanzu ba magana baya kuma ka sani wallahi billahi daga an ce an cire wannan ran naka ana zare rai duk abin da da ka yi ƙarfin shi kuma inda ya yi ƙarfin ka komi ne daga anan duniya Allah dai baka rayuwa ya baka dama wane isalla kana da ikon ka ce na yi ko kuma da aiki ka ce ban yi ko bakin da za ka motsa harshen ka ce ba zan yi ba kana da ikon shi ka sarrafa shi ka ya faɗa ya ce ba zan yi ba haka ne hannu kana da ikon ka ce ɗauko mini kayan mutane bugan mini wane kashe mini wane kuma ya yi ƙafa kana da ikon ka ce mata hiki je ki yi kaza harshe faɗi kaza a nan kana da wannan ikon ana cire wannan ran sai a cire wannan ikon kuma baka da ikonsu ƙafa taka in ka ce ta yi tahiya ba ta tafi ba harshe in kace yi magana ba zai ba dan ikon da aka baka da shi sallada shi da aka yi gare ka kai yadda kake so iya abin da aka baka na lokacin da zaka yi amfani da shi ya kai daman bawan Allah ne hada ku ne yayi kuma lokacin da aka ma abin yana da daito ya kai tunda abin ya kare yanzu baka da iko akan shi amma abin da ka sa su suka yi kuma dole shine za a tambaye su su ce ini an sa ni nayi kaza ni ma an sa ni na yi kaza domin kai kasa su dole su ba da shaida a kanka shi yasa ubangiji aka je kiyama sai ya sanya he rihe baki ya ce ke kawa ita magana wa yawma nashru ala allahi ila an-nari fa hum yuz'un hatta idha ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun Allah ce ranar da muke tattaro makiya Allah zuwa ga wuta shahida alaihim sam'uhum jinsu ne zai shaidu a kansu ya ce ni an ga kaza da ni an sa in kallo kaza na kallo jinsu kuma ya ba da shaida ce ni kuma an sa in shi kaza na shi sauran jiluduhum gangan jikinsu kowace gaba ita ce ni kuma an sa in yi kaza na yi shi ne abin da ya ce mini in yi na yi kuma shi ya ce in yi to za ka yi musu ne? اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون رانا ce da za a rufe afwahihin bakunansu sai a sanya kawafuwa da hannuwa su raka magana akan abin da aka aikata da su yawma tashhadu alaihim alsnatuhum wa arjuluhum wa arjuluhum bima kanu ya'malun to ran nan yawma idin yuwafihim Allah yuwafihim Allah dinahum al-haq sannan wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haq al-mubin kaga a ran nan an sa kowace gabar da kake da iko da ita a duniya an kwace ikon yanzu yau ta shede ka abinda kasa ta tayi in kasa ta alkhairi za ta fada in kasa ta sharri za ta fada hada ku akai sai ka umarce ta da sharri in an zuba dole ta faɗa ba wanda da aka haɗa ta da tashi shi ya umarce ta da alkhairi ita ma ta ba da labari haka kenan ba lahinta lahinka ne shi yasa za ka ji ɗan adam ka biya ce lima shahidtum alaina dan me kuke ba da shaidu a kan mu yasu ce an ɗaka na lahun da biya an ɗaka kulle shayi Allah da ya yi izini kowa ya yi magana to shi ne ya ba mu izinin mu yi magana Allah ya ce mu faɗa sai mu goyi bayan ka muƙi Allah in kai kayi haka mu ba za mu yi ba mu yau Allah muke tsoro hesu ba Allah to kaga ashe kai ɗan adam idan aka zare ranka an hagama da kai da haka daga an zare ran kafiri ya fara tunkarar abinda yake gaugawar ya zo na kiyamai ran nan kuma ya ga kiyama gaskiya ce domin ba za ka bar duniya ba da kafirci duk kafirin duniya bai barin duniya kafiri sai dai sanda zai yi imani ya riga ya yi wannan ya retar ba a bukatar wannan imani a daidai wannan lokacin sai ya zama in yayi ma a banza amma ya bar a ce ga wani mutum mala'ika ya zari ran shi kuma yana kafiri babu shi kowa zai sallama ma Allah karba ce ba za a yi ba saboda so ake yi yadda kake lafiyar ka dau da wadata ka cikin nutsuwarka da zaɓin ka ka zaɓi Allah ba wai sai ka gaba wutar gishin ka ne ka ce to yanzu na gane na ba zama na Allah yau Allah mi zai da kai wani matsuwa ce kai yau kowa ya heda yanzu misali ko siyasa ce ake heda aka zo ka zaɓi wani baka zaɓe baka zaɓe ni ba shi ke ne da gama zaɓe na ci zaɓe ya ka rika zawa kace to yanzu mun komo in ba ba komo hini ai ma ba komo aikin banza ne ba haka ba ne to shi ne waka ga kenan Allah mi zai yi da kai a wani lokacin ke za Allah ke cewa ya yi kusa abinda kuke sashen abinda kuke gaugawa shi yana kaku da ku sai Allah ke cewa mi wa inna rabbaka labu fadlin ala nas walakin aktharuhum la yashkurun dan haka nan abin nan ya kusa kamar yadda Allah ke cewa su suna cewa wa yaquluna matahu yaushe ne ya Allah ce qul asa an yakuna qariba ka gaya musu abin ya kusa ya zama kusa kusa ne kamar yadda yake cewa wa yasta'jilunaka bil azabi suna ta neman a gaugauto masa da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ita kuma jahannama ta kewaye kafirai ba su da inda za su bi su huta kaga ashe ba he kai gaugawa ba abin yana nan kusa da kai an ce radifa lakum li'annahu domin da aka sa lamun cikin wannan aka ce lakum bayan an ce radifa mudammanun bi ma'anar ajal yana kunshe da ma'anar kusanci gaugauto da lakum gare ku ku kafirai ana nihin kafirai ana shi yasa sai Allah ke cewa a gaya muku inna Allah lal inna wa inna rabbaka labu fadlin 'ala lalle shi ubangijinka kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah lazu fadlin 'ala nasi me yawan falala ne akan mutane yana da falala dewa akan mutane fi isbabihi ni'ima yadda yake zubo ni'imar shi mai yawa alaihim a kansu ma azlimihim li anfusihim tare da kuma suna zalunta kansu ta hanyar shirka ta hanyar fasadi da fasikanci amma tare da haka kuma Allah yana yawan zubo musu ni'ima wa hum ma azalika su ko mutane tare da gashi sun yi banna jiya Allah ya ba su lafiya da abinci da wadata ya kuma rihe asirin wannan abin ba amma san sun yi ba tare da wannan ni'ima da suka gani daga Allah tana sabka ko da yaushe ba ta da iyaka la yashkurunahu ala zalika kuma ba sa iya gode ma Allah akan wannan abin da yake musu na falala illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su kadan ne zaka samu cikin mutane tarin su mafi yawa majority dukkan su ba za ka sun ba Allah ba sai Allah ke cewa me وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله سبحانه وتعالى وإن ربك للي أبنججنك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون yana sanin ya san dukkanin addama'ir wasara'ir boyayyin abubuwa da aka sirranta su matuƙa sirrantawa to Allah ya hi kowa saninsa har kai da ka sirranta su Allah ya ka saninsu kama ya alamu zawahir kama yadda ya san abin da ke fili haka yadda Allah yake ganin abin da ke hili haka yake ganin abin da ke boye yadda ya san abin da ke hili haka ya san abin da ke boye shi Allah ba a mushi boyo ba inda zaka je ka boye ma Allah shi yasa a wata ake cewa sawa'un minkum man asarra alqawla minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhafin bil-layli wa saribun bin-nahari Allah ce sawa'un minkum duk ɗaya ne a wurin ku mutane ba wani bambanci tsakankanin man asarrar kaula wanda ya rufa magana shi ya sirranta ta yake faɗa wa man jahara bihi da wanda ya bayyana magana da mai bayyanawa da mai koya a wurin Allah diddi wa man huwa mustakhafin bil layl da wanda ya shige cikin duhun dare yayi ayyukan shi wa saribin bin nahar da wanda ya huto tsakiyar hantsin rana kowa na gani yayi to da wurin Allah yadda ya ga wancan haka ya ga wancan ba irin dan adam bane an gane ko ba a ɓoye ma Allah shi yasa Allah ke cewa ya alamu sirra wa akhfa shi ya san abin da ke sirrance wa akhfa da abin da aka ma ɓoye ya hi sirrin zama sirri wanda kai kanka ba ka gaya ma kowa ba a duniya a zuciyarka ne kamar shi to Allah shi ka sani shi game yadda Allah ke faɗa a wata aya wadda take irin makamancin irin wannan dan ya nuna mana ba abin da zai ɓoye gare shi yana ba mu labari ga munafukai alahina yastagasawna siyabahum alahina yastagashawna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun ala innahum yasunu sudurahum Allah ta suna rufe wannan zukatan su ko kirgin su dan ka gane me suke yi na kirki ne su ba na kirki daga baki na kirki ne amma daga aiki ba na banza ne kuma sun ki ana tajayya da sun ce su ma na Allah ne Allah ce ala ku saurara hine ga shauna siyabahum sanda suke lulluba tufafin nan nasu suna koye muku suna adda muku kama ku mutane kun gaza kuka ne kamanninsu ko kamanninsu sun bace muku sun rikita ku sun ga kun gagara ku gane su ya alamu ma yusiruna Allah san duk abin da suke asirtawa wa ma ulununa kuma ya san abin da suke bayyanawa thumma akbar ta'ala sannan sai Allah ya bada labari bi annahu alimul ghaibis samawati shine masanin boyayyin abubuwan cikin sammai wal ardi da abubuwan cikin kasai wa annahu shi Allah alimul gaibi wa shahada shine masanin abin da ke boye da abin da ke bayye wa huwa ma gaba an ci abin da ke boye abin da ya boye anil ibadi gabayi ba su gan shi ba wa ma shahadu da abin da suka gani Allah ya san shi فقال تعالى سي الله يتي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله يتي وما من وما من غائبة باب وتا غائبة أويا أبو تفويا أي ما من شيء باب وانا أبو كرمي أو بابا في السماء أتكين سمي والأرض كو أتكين قصار Allah ya san shi ba don ma ka san an san shi illa fi kitabun mubi an rubuta shi da adadin shi da girman shi da inda yake da wanda za su yi amfani da shi da da abin da ka sani na shi an riga an mushe tsari yana nan alawul mahafuz ka gane an san shi ba zai koyi ga Allah ba dan kamar yadda Allah ke cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard shin ba ku da sani ne to in ba ku da sani ya kamata ku sani lalle Allah ya alam yana sanin ma fi sama'i komi ba wani abin da yake cikin samai da Allah bai san shi ba wala ardi haka duk abin da yake cikin kasai ma Allah ya san shi inna zalika fi kitab kuma duk abin da ke samai da kasai din nan tsare yake a rubuce a cikin littafin lahul mahfuz Allah ya rubuta shi kafin ma mu a halice mu inna zalika ala Allah yasir kuma ka gane sanin waɗannan da kiyaye su da tsare su ga Allah abu ne mafi sauki sai Allah ke cewa bi inna bal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun Allah ce inna hadhal qur'ana lalle shi wannan qur'anin da muke karantawa wanda manzon Allah ya zo da shi mai izib 60 yaqussu ala bani isra'ila yana ba da laburran banu isra'ila akasar alladihun fihi yaktalihun mafi yawan abin da suke saɓani a kan shi ƙur'ani ya ba da labarin shi a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai ba mu labari ne game da littafin shi buwayayye wa mashtamala alaihi min alhuda da abin da ƙur'ani ya tattaro na shirya yana ba mu labarin ƙur'ani da a shiryar da take cikin alƙur'ani mai yawa ƙur'ani ya tattara kowace irin shirya babu wata shirya da ƙur'ani bai tattaro ta ba bayan wannan ƙur'ani bayan ya tattaro shiriya ya haɗa ta sai kuma ƙur'ani ya ƙunshi wal bayani da kuma yin bayani daki-daki dalla-dalla wal furqan da rabewa tsakankanin abubuwa da suke da kishiyanci da juna a raba maka komi a ce kaza ga yadda yake kaza ga yadda yake in abu ƙarya ne a ware maka shi a matsayin shi na ƙarya shi da hujjojin shi na zama ƙarya in gaskiya ne a ware maka shi a matsayin shi na gaskiya shi da hujjojin da suka tabbatar da shi gaskiya ne haka Allah ke ware abubuwa ke bayyana su wa annahu cewa shi Allah a cikin wannan alkur'anin ya qussu ala bani isra'ila yana ba mu labarin yana laburta mana labarin banu isra'ila su wane ne banu isra'ila kima labari wahum hamalatu taurata wal injil su ne wanda suke da ilimin attaura da injila malaman cikinsu ba wai jahilan ba malaman cikinsu ne Allah ke ba mu labarin yadda suke daki daki dalla dalla akasaral ladihum fihi yakhtalifun mafi yawan saban kabdin sabanin da suka yi da gaskiya inda suka saba ma gaskiya sai da Allah bayyana mana malaiki ta ka ikhtilafihim fi isa kamar yadda inda suka yi saɓani cikin lamarin isa kowa sawa'un ba yahude ne ko ba nasare ne ba wanda ya can ko mai cin gashi sun yi saɓanin suna ta gardama kuma kowa cikin bataki wani shine abin tsoro ku yi saɓani da wani kai a ɓace shi a ɓace kana ce mishi ɓatacce yana ramawa kuma dukan ku ɓatattun ne Allah tsare mu ya sanya kowa ya tsaya ya adalci ya tabbatar da abu inda ya tabbata ya tabbatar da hujjoji ingantattu daga Allah da manzon shi da yadda sahabbai suka bayyana kar ya bi sarrai dan kaga je kana cewa wani batacce kai ma kana bace Allah tsare gashi su din nan sun bace sun kuma yi sabani to aka bayyana kare suka yi sabani cikin sha'anin Annabi Isa ta yadda su Yahudawa iftaru suke kirkira ƙarya suna jingina ma isa suna ɓata shi suna suka shi suna aibata shi kaga sun jingina shi da cewa ɗan zina ne sun soki uwarshi sun zage ta suka ce zina ta ta aike shi shi ba annabi ba ne shi ɗan zina ne ɗan dabo ne matsahi ne wannan nema dalilin da yasa suka yi ta ziga sarakunan rumawa tunda sanda annabi isa yake wa'azin shi ƙasar da aka aihe annabi isa ta falastin tana ƙalƙashin ƙasar mulkin rumawa ne kahurar rumawa da ba musulmi ba wanda su arna ne yahudan kuma arabcin su ne musulmi da su da yi nasara amma saboda saban da suka ma Allah sai Allah kwace mulkin daga hannunsu sai ya maida ma kafirin da his kafirci wannan shi sa kullum idan muka kalli yanayin mu yadda muke turawa nan suna juya min da muga dama hince to anya ba mu saba ma Allah ba kabar gaskiya kwa domin inda mun bi gaskiya ba zai yi ba haka kawai Allah dauko ni baturan banza ba kauye wani kazami daga Faransa ya dora akan mu gobe ya ce mu ka kaza gibi ya ce ka mu ka kaza kullum muna inda muke kun mun rasa rana kota in kuka dauki kuka ai hidiya aka sa soja to ku za su yaka su ce he kun yi abin da Faransa take so dole in aka bude gidan kaso saboda ku aka bude shi a sa ku saboda kun saba ma faransa ka gane ho yanzu wannan da aka zo aka ririhe masallatai a zamanin corona fa da sauran wuraren ibada da coci da ina da ina shi femi Niger wurin kale kale ba a rihe shi ba dan na uwar gida ne kuma layin da ake yi na cace yana nan ana yi kuma taron jama'a ne ya yi adadin mutane suke masallacin suna ta cace su shi ba a rihe ba amma ku a sallah saboda faransa can tana san caca nan kuma ta san sallah ta ce to ka aje a bar sallah aka bari wai wannan abin ban mu sake koma mu gani ban mu da lahiku a wurin Allah to kun ga banu Isra'ila sanda suka saba ma Allah sai Allah ya kawo mulkin tu wannan rumawa ya dora akan su ruma wannan arnawa ne masu bautar gunki ne sai zamanto yadda ake sarrafa su malami abinda ake so ka faɗa shi za ka faɗa abinda ba a so a ce kar ka faɗa wani lokaci ma za a ce maka ga wani abu da ake so ya ba shi ake so a ƙur'ani da hadisi ka ga haramun ne to amma mai gida ya ce ai bai sai ka ce ai to ai an sani biyayya ma gaskiya ce Allah ya ce adiullaha wa adiur rasula to Allah da ya ce adiullaha wa adiur rasula wa ulil amri minkum ba minkum bai ce shi wancan minna ne ko minhum ne ya zama arnan kuma har yana da cikin mu kaga irin wannan ba daidai bane wallahi mutane mu makan mu kiyamun dai ba mamaki mun bar gaskiya da mu da abukan fadan namu kowa da mu ɗin da su ya kamata mu dawo kowa ya kalli inda yake da kuskure ya gyara ba haidan kun sha mashi magana ba wai in ce maka kai batacce ne kace ni batacce ne bata gyara mu sai in ɗaya ya hau kan gaskiya amma ni kina bata kai kana bata dan mun zagi junan mu ma aikin banza muka yi wato yahuda suka yi ta aibata annabi isa alaihi salam su kuma nasara sai suka yi guluwi su ba su aibata annabawa ba ba su zagi annabawa ba ba irin yadda yahuda suke ba su yahudawa sun zagi Allah sun zagi annabawa kaga sun ce Allah matsiyaci ne su ne mawadata wani inna laha faqirun bananu aganiya Allah ai talaka ne mu ne mawadata ba zagi bane sun jingina na ƙasa ga Allah suka jingina mishi wane ne amma su nasara ba su yi haka ba bal ma suna girmama Allah suna girmama manzon Allah amma tunda ba a bisa gaskiya ba suke ba da girma ko da kana ba annabi girma in ba a bisa shari'a ba ne to kuma banna ce za ka yi girman he zama banna he suka ce shi annabi isa ɗan allah ne shi annabi isa mataimakin allah ne da shi da allah abu ɗaya ne duk abin da allah zai yi annabi isa ma zai iya yin shi ba sai ya samu izini daga allah ba da shi da shi duk matsayi guda gare su kaman firizidan ne da bis firizidan duk tare suke aiki kaga su ma dai wannan yabo da suke ma isa su jingina ya ce a ɗan Allah ne shi annabi isa zai karɓi wannan yabon ne su kashi sai suke don aibata shi ne suke kamar suna gama shi rigima ne a lahira shi yasa in aka je lahira saboda wannan abin Allah ya san ƙarya suke annabi isa bai da wannan rayin amma dan a kunyata sai Allah ya ce wa in qala Allah ya isa ibn maryam anta qulta lin nasi ittakhizuni wa أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق نعم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم amma san da bane nan فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد to idan da masa azaba ba إن تعذرهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
to kaga annabi isa dan a tabbatar da wannan abin sai Allah ya tambaye shi Allah zai ce ya kai isa kai kace da kai da uwarka kuma Allah ne ce la Allah ba ni bane wani amma in na wadi kahi ni sani kahi su sani ban gaya musu ba haka Allah ba abin da gaya sai abin da kace in gaya musu ban ƙara ba ban rage ba dan shine tsarin annabawa in aka ce su ce daya daya za su ce bi bi za su ce ba su ƙari ba su rage kuma su faɗa kafin a ce su faɗa sai an ce su faɗa suke faɗa wannan shine siffar da Allah ba su la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun to kaga ashe dukkanin su a bata suke faja alquran sai alqurani yazo bil qawlil wasati da magana daidaitacciya ta tsakiya alhaqqu ta gaskiya al'adalu ta adalci wanda ita ba waccan ba ta yahudawa ba waccan ta nasara ba wacce ce maganan nan suka ce annahu abdun min ibadillahi ai isa bawa ne daga cikin bayan Allah wa anbiya'ihi wa rusulihi kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah masu daraja masu girma alaihi afdalus salatu wassalam wanda tsira da aminci suka tabbata a gare shi kaga wannan shine gaskiyar labari akan annabi Isa ko baka aibata shi ba baka kuma yi guluwi akan shi ba kamar yadda Allah ke cewa inna masala'i zalika wannan zalika qaul zalika qaul haqqi alladhi ذلك قول الحق الذي فيه يمترون zalika isa ibn maryama qaul haqqi ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ma kana lillahi an ما yattakhidha كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه idza qadi إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن wa فيكون inna allaha rabbi وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا- هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم سنن وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسل بهم وأبصرهم.
أسل بهم وأبصرهم يوم ياتوننا
سيدي.
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ya isa nan mala wato kaga wannan ayar Allah ce zalika isa ibn maryam wannan shine fa isa dan maryam qaulal haqq ya faɗi magana ta gaskiya allazi fihi yamtaruna nasu kafiran yahuda da nasara take shakka akan ta wani ya ce dan Allah ne wani ya ce a ba annabi bane masirci ne to magana gaskiya shine abdullahi wa rasuli inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya haka yake da haka nan ubangiji yake cewa anan wa innahu lahudan ko وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين wa innahu sannan shi anna alqur'ani hudan shiriya ne li qulubil mu'minina ga zukatan masu imani bihi da alqur'ani sai ya raka kara musu shiriya wa rahmatallahu sannan rahama ne shi alqur'ani gare su fi amaliyatihim cikin ayyukan da duk zasu yi in ka lura duk aikin da za a yi na musulunci akwai tausayi na Allah da rahama a cikin alqur'ani za ga ayyukan kaɗan ne amma yawan ibadan da za a bada kuma da yawa abubuwa ne ga sanan da yawa Allah ke bada lada a kansu amma 'yan kaɗan ne in ka kalle su wajen ayyukatawa sai Allah ke cewa ne إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم inna rabbaka lalle ubangijinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya qadi bainakum zai yi hukunci shari'a tsakankanin yahudi da nasara yau bal kiyamati ran tashin kiyama bi hukumihi da hukuncin shi na adalci ya zabbatar da kowa ga matsayinsa me ya sanya wa huwa al-aziz saboda Allah shine buwayayye ba wanda zai buwaye shi ya hana shi wannan hukuncin fi intiqabihi cikin yar ya buwaye wajen dankar da zai ma mai banna al-alim sannan Allah mai yawan ilimi ne bi af'ali ibadihi akan ayyukan bayin shi di ya sani wa aqwalihim kuma ya san maganganunsu dan haka sai Allah ya ce فتوكل على الله mm, إنك على الحق المبين fatawakkal ala Allah ya kai manzo Allah ka dogara ga Allah ya kai bawan Allah ka dogara ga Allah inda kai musulmi ne ka dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin tabbas kana bisa kan gaskiya bayyananna ilin Allah take batta da koyo makiyin ma ya san hanyar kace gaskiya kurun wannan bakin ciki ne da keta ta hana ya bayyana da abinda za ka yi ka dogara ga Allah cikin fi jami'i umurika cikin al'amuranka ga baki ɗaya sannan kuma ka isar da saƙon da Allah ya ce a gaya ma bayi gaya musu idan kai ba annabi ba ne Allah san ya ka musulmi ne mai imani Allah san da kai wani abu na gaskiya ka dogara ga Allah wajen aiki da shi kuma ka dogara ga Allah wajen bayyana ma mutane ko da kai mai da'awa ne domin Allah shi ne in ka dogara da shi mai ba da kariya in ma ba ka dogara da shi ba wani ba zai ka baka kariya ba kuma wani ba zai iya yi ma abin da Allah bai so bai so. ka gane ita wannan rayuwar tsari ne daga ubangiji ya yi ta ba sanin kowa ya baka ita ba sanin kowa ya taka duniya ba shawara kowa ya faɗi ranar barin ka duniya kai baka sani ba bare waninka ba fa mai iya canza wannan abin da Allah wani malami yake cewa lau sabaral maqatul da mai kashe mutane yayi hakuri lamata da katir da in ma ka zamna a kwanta hankalinka kwance mai wanda zai mutu zai mutu da ka lokacin shi yayi ba a kara mushi ba a wannan din mushi la yastakhima sa'atan wala saqadin wahala ce kake yi kwanan shi ya kare sai ka dauki wuka ka burma daidai da malaika ya zo ka burma ya ce kai ne da ka kyale ma bai wuce wani lokacin ba haka da goma gaba ne kuma wallahi duk wanda ya ce zai kashe ka in ba kwanan ka bai kare wallahi bai isa ba wa makan lafsin an ta muta وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا babu wata rai da kai ko kai kake son ka mutu ba kai son ka mutu sai lokacin yayi ita kuma mutuwan nan lo- rubu- rubuta ta Allah ya a lokacin da za a yi ta in ka shirya ma ran nan ne in ma baka shirya ba ran nan ne in kana son ƙari ba an yi ba in baka so ma haka dai za a قل yi إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ce kul ka gaya musu innal mautal ladhi tafirruna minhu lalle shi mala'ikan mutuwan da kuke ta gudu ba ku san ku haɗu da shi ko fa innahu mulaqikum shi kuma haɗuwa zai da ku Ku kuna gudu kuna so ku bace mishi wai madadin ma ya bi ku da gudu ya tar da ku a'a gamuwa ce kuke duk inda kanu ha mala'ikan mutuwa can wajen yake tarbutar tarban shi ne kake wani malami yake cewa in kai dogon gida da tsaro ka haya can sama kamar hawa ɗari shi kuma ya so daga sama ta bakwai sai ku gamu ka rage mai yana ba ya so ƙasa ba ka taimaka mishi in kai rami irin abin da tura suke cewa underground wannan ramin gidan ƙasa da ake yin shi a sa dakin a sa tsaro he bullo daga ƙasa ta bakwai he ku game ka ka yi ƙasa yayo sama he ku haɗe in kai wajen Amurka da gudu shi kuma he ya taho ku haɗa a hanya cikin tekun Atlantic na akara ba a tsere mishi ba ga wani bawan Allah cikin hwadawa annabi Suleiman mala'ikan mutuwa ya kadi yara hwada annabi Suleiman ana gaggaisawa sai ya kallo na mutum da an ce mashi lokaci kaza zai karɓi ran shi a ƙasar indiya kuma shi annabi suleiman yana wannan ne nan palestina ne in ka kalli indiya inda take da palestina ba wurin ba irin na wasa ba ne a shekara biyu ba kai zuwa ƙasa sannan a lokacin da ba jirgi ba mota shi mala'ikan dubin da yake wai wannan mutumin tabbas shi ne wanda zan- zan zan karɓi ran shi nan da awa ɗaya ko minti talatin kuma gashi anan kuma allah ce a indiya za mu ga yali wai kakali za a yi kuma abinda Allah faɗa gaskiya ne yake kallon wannan mutum yana mamaki to shi ka san mala'ika mutuwa ko baka san ba shine saboda kwarjinin shi in kuka yi ido hudu kai he gaban ka ya faɗi wannan ashe ba faɗe kallon da ake mishi ya sare can da aka bako aka raka shi ta yi sai wannan ba faɗe ya ce ma annabi Suleiman nan kai dade ni wannan bakon naka gaskiya da waye waye ba yace wannan eh yace baka gane yau ko yace yace ai malakul maut ne malaika mutuwa eh mai karbare eh wallahi ya kan rani kaga tanzi zo ne yake kallo wallahi ni hankali na tashi amma ina so ka mutu al'umma daya yace ko tami yace da Allah ka ce iskan nan da kake da shi tunda Allah hore maka iska ta dauke ni ta kai ni indiya ni wannan wurin ya ishe ni ba su zai karbai annabi suleiman ya ce kai haƙuri mana ya ce a'a gara a kai ni aka ɗauki iska ta ɗauke ta kai shi indiya yana zuwa ta rayu a can ya ce haba Shi ke nan.
mamaki nake aka yi yi can da muka gama ina mamakin ya za ka yi ka zo na a he iska za ta kaka kawai he karba ran na annabi suleiman ya ya- bako ya sake dawa da gaza ce kai ran nan ka tundura na buhari na ce wanne fa ya ce kaji kaji na ɗauke na kai indiya ya ce wa daidai lokacin da an sarke shi na shi ai har ya wuce lahira bai indiyan da yana yana barsa kaga she mutuwa wa- wani ranje ku da kakka damu da wannan ina ne muke malam Innaka alal haqqil mubin.
innaka alal haqqil mubin lalle kai mai addinin musulunci ko kai annabi muhammad ko kai da kake dauke da alqur'ani kana aiki da shi wallahi wallahi rukun musulunci wallahi rukun addinin Allah wallahi karantarwar annabi alal haqqil mubin ita ce gaskiya bayyana babu wata gaskiya da ta kai ka ba alkur'ani ka ba hadisi a ƙarƙashin fahimtar magabata wallahi ba gaskiya ta kai wannan gaskiya ce kuma a hili ba ta ɗauke da wani ƙura ba ta ɗauke da wani sai an yi bayani abu ne sauƙaƙƙe wanda kowa zai iya bi sai Allah ke cewa mi إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين sai Allah ke cewa innaka amma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai mai karatu la tusmu'ul mauta wanda yake matacce ma'ana kafiri mutuwa ce ta zuciya shi ce ta mutu ba wai rai bane babu shi a jikin shi kafircin da yake da shi da zuciya mara gane gaskiya sai aka siffanta shi da matacci to kai ba za ka iya shi yadda mai matacciyar zuciya ba ai ba za ka iya ai la tasma'u shay'an yanfa'uhum ai yanzu idan ka je makabarta kabarai yanzu ka je kowane kabarai na garin malam ne na nan inwada ne sai ka kai tallan nama ya gasu kana nama nama nama nama ko kana cewa ga wata shadda mai tsada ga wata shadda mai duk wani abin da zaka faɗa ko kuma kana wa'adi kana a ji tsoron Allah a yi gaskiya da Allah wannan abin za su ji su amfana zai musu amfani to yadda ka san ba zai musu ba amfani waɗannan matattu to haka an yi kamanceceniya ne da su da kafiri kadhalika haula'i haka waɗannan ala qulubihim gishawatun wa fi adanihim waqarun suna da rufi akan zuciyarsu kuma akan wannan jinsu akwai toshiya ta kafirci wali hadha saboda haka ne ma Allah yake cewa wala tusma'u summa du'a ka karanta ta na karanta wala tusma'u summa du'a baka iya kiran ka ji yadda kiran ka ya kirayo kuruman da bai shi yanzu kuruma ne ya kai ramfuwa yana gangara ne wajen turbin yadda yake nan ma bai shi sai kana kai malam kurma kai duk ƙarihin muryarka ko ofar ne kasa zai ji daman ma bai ji ko na kusa bare kuma ya bar wurin to haka da ba za ka sun rike sun ba da baya tamkar kura mai sun da haka nan iza wallahu mudbiri ne idan kurma juya baya ka iya ga yadda shi wa ma anta bi hadi li umi وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم haka kuma kai baka iya shiryar da makaho a cikin batan su su makahin yanzu mutum ne makaho sai kake ce mishi idan ka fita nan ka gane wancan gidan da kake ganin shi mai jarihi to shi ba gida ba kai ma bai ganin ka kai da kake kusa da shi bai ganin tahin hannun shi me kake gwada mishi ina amfanin wannan kwatance naka to haka kabirai suke ba sa ganin abin da kake nunutar da su sai yake cewa إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون in tusimu ai ma tusimu ba kowa ne kake iya shiyar da shi ba ai inna ma yastajibu laka wanda ke amsa maka kiran da kake yi ya yarda da abin da ka zo da shi na gaskiya ya biya ya aiki man huwa sami'un basir wanda yake mai shi mai gani mai lura as-sam'u wal basar shi ji da gani yana da amfani yana amfani ne ko ji da gani mai amfani amfaninsa yana yi ne fili kalbi cikin zuciya wal basiratu amma ita basira lura da hankali inda ake gane shi khadi'un lillahi yana kankantar da kai ne duk mai lura da basira yana kankantar da kanshi ne lillahi ga Allah kuma yana kankantar da kanshi ne wani ma ja'a anhu ala atatul rusuli alaihi salam mai hankali mai lura mai wayo faɗakakken mutum yana miƙa kanshi ne ga abin da ya zo daga Allah ta halishan manzanni masu daraja amma wanda ba wannan ba ba mai ji ba jin da zai amfani ba mai gani ba ganin da zai amfani ba mai hankali ba bai da tunani kyakkyawa ya yi iya yin tunanin ya samu kaza ya samu kaza amma bai tunanin ya yi gaskiya bai santa ba wajen wannan bai iya fahimta to ba ka iya ke da shi sai Allah ke cewa وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
inna nas- إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون to ina ganin ba za mu kwana anan bakwa ya yi daidai mu kwanta a nan saboda ayoyin ba za mu iya kai karshen su ba a iya wannan dan lokaci da muke da shi to kuma ita wannan ayar tana da bayanin da take bukata a mata na daban wanda bai shahi waɗancan duk da in an kulla alaƙoƙin za su dace da ayoyin baya amma kuma ita tana da wasu bayananta na daban wanda a nan ne za a fito da me ake me Allah ke ne amma tarjama ta dai Allah ke cewa wa iza waqa alqawl idan alqawl fada ta'ab alaihim akan su fadar Allah ta cewa wanda ya saba Allah zai karkatar da shi wanda ya gaskiya da gangan ƙarshe masu gaskiya suka rike gaskiya masu banna suka rike banna akhrajana akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za mu fito musu da wata dabba daga ƙasa to kallimuhum ita dabba tana musu magana me take cewa annan nasa lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinuna ba su da tabbas ba su yin yaqini ba su imani da ayoyinmu wannan dabba tana daga cikin alamomin tashin kiyama mu anan da a tafsirai da ake mana a ce taguwa annabi salihu ce babu inda Allah ce taguwa annabi salihu ce bai ce ba taguwa ce ai dabatul dabatul ardi wata dabba ce wadda za ta fito daga ƙasa yaya take Allah ne masani ta zama taguwa ko ta zama wani abu daban Allah ne masani imam qurtubi cikin tafsirinsa ya kahe kayar wasu ka ce ai ƙarshen zamani ne za a sami 'yan bidi'a da maɓannata su raƙa jayayya da masu gaskiya game da addini amma wannan malamai ko shi imam ƙurɗabi ya rusa wani magana ce domin ai wannan bai zama aya ba bai zama ba wani abu da ya saba ma al'ada su kuma wannan abin zai faru ne ba a san shi ba amma dan a samu makaryaci ya raƙa gardama wannan ai ba ba abu bane ko wani dama an saba da shi Allah ta'ala ya mana albarka amin Allah shi gafarta mana amin Allah ya karba mana kyawawan ayyukan mu amin inda muka yi kurakurai Allah ka yafe mana amin inda muka yi daidai Allah ka amince ka amsa mana amin Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta amin ka sanar da mu ƙarya mu gane ta ka ba mu ikon kinta amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين امين ان اللهم دمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين امين اللهم امنا في اوطاننا امين واصلح ولاة امورنا في من خافك واتقاك وترضاك يا رب العالمين امين اللهم اتي بحسنى تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها مولاها امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم امين وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد امين كما باركت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين